الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda sake tattara mu a masallacin ƙarƙashin darasi na wannan babban littafi na wanda tafi sharhi na ta yau rana ta litinin biyu da wata na sha'aban hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha ɗaya da wata na biyu a sha biyu ko sha biyu haka yake da wata na biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu يقول مسلم رحمه الله تعالى ما لا نجلس إجل سواه babul hajar ce babun da ke bayani akan hajar ma'ana wani ya kare wani ba zai ci magana kenan mutum kana iya samu yana iya cin gado da ta'asib amma wata kuma iya kare shi ko da asibi saboda haka kenan wanda ake karewa yasqudu waladul abawaini yace abin da ake nan da waladul abawaini yan uwaye biyu ma'ana dan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ai al-ikhwa al-ashqa yan uwa maza wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da su wal akhawatu shaqiqat da kuma yan uwa mata wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da su to wa'annan duka suna faduwa ga wanda suke kada su kenan dan uwanka ko wanka ko kananka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da yar uwanka ko yanka ko kanwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya idan ka mutu a kowane zai iya gade su za su samu komi a wajen ka ba ga suna mutumin nan uku su ne suke iya gade su gade su bisa rasatin mutane uku al'ibnu in an ce akwai da shi za aka ce al'ibnu namiji domin diya mace bata kare su in ta ci rabanta to abin da ya rage ruwan su dauka to amma da namiji to ko shi ɗaya ka bari saboda haka duk sai kare su shi yasa ɗa namiji wanda ke gado da shi kadai mutum biyu ne uba ran ce uba sai dai babu shi a ce kaka sai kuma mata saboda haka uwaye ke nan uwa da uba da mata su kadai suke iya gado tare da shi amma aka ce akwai ɗa namiji in dai waɗannan babu irin cikin zo ba mai iya gado babu kakanni babu kuma wannan uwaye to shi kenan to kuma kenan al'ibru ɗa ya kada wa'annan gaba ɗayansu waburu jika ma ya kada ƴan uwa wanda ake uwa ɗaya ba ɗaya bakka da za amma kana da jikokin maza wal abu obama ya kada shi yasa idan mutum ya mutu ya ma in dai akwai uban shi to ba wanda zai raƙo ya ci gado sai dai ɓangaren uwa ko mata ko ɗiya ko kuma kaka sau da ka kaɗai shi shi a nan tsabar garin kowa shigo ji kaka wal abu da uba da wannan uku su ne suke kada ɗan uwa uwa da ƙare uwa ɗaya uba ɗaya kenan ga sunan da ɗa da jika da uba su wannan sun bi ƙarfin ƴan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ba su komi tare da su ba saboda Allah ta'ala ke cewa yasabtu naka suna neman fatawarka qulillahu yuftikum fil kalala yace Allah zai ba ku labari akan al'amarin kalala me kalala ilimrun halaka idan mutum ya mutu shine ma'anar halaka laysa lahu waladun ba shi da ɗa wani hukutun iya da ‘yar uwa, fana halisu matar za a ba ta rabin abin da bari kaga aka ce ba shi da ɗiya, inda iya da ɗiya da wani su ba. Wa huwa ya risuwa kaga ta nisbi aka ce, amma shi zai gaje ta illa mai kulla wani in matar da, inda shi ɗin jirgin duka zai shi ne dukiya. Fakatanatil ayatu annahu la yarsuluna ma alwaladi ma'al walidi wal walad sai ayar ta hukumta cewa yan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ba sa gado tare da wa'annan mutane uwaye duk da cewa dai uba tunda uwa bata iya hana su sai su rige mata ƙarfi uba da ɗa li annal kalalata fi qawli jumhurul ulama domin abin da ake yi da kalala a maganar malamai mafi yawansu man la walida lahu wala walad wanda bashi da mahaifi bashi da ɗa wa kawo ba'du ahli ilmi ijma'an wasu malamai ma sun ce wannan ijma'i ne mujma'un bayna ahli ilmi wanda duk gaba ɗayan malamai sun yi ijma'i akan wannan mas'ala da muke da kuma magana akan kalala wanda ba shi da ɗa ba shi da uba da kun yi wanda suke iya kada yan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya mutum nawa muka ce mutum uku akwai wa akwai ɗa akwai jika sai uba shi kenan ita uwa bata bata kada su eh ita bata hana su yi gado tunda yanzu in akwai uba ga yan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya ba abin da za su ci yanzu kaddara mutum ne ga mahaifinsa a kaddara ma uwa ta mutu ko ba shi da mata shi kenan yanzu sai ya mutu kuma ya bar dukiya mai yawa ga yan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya uba ba zai bar su ba uba zai gado da yan uwa uba wanda yake gado da shi sai mai ƙarfi sai kamar irin ɗiya ko jika idan waɗannan yan uwa na sun wari amma yan uwa ce bata kana su sai dai a hudu na ta ba ta su kuma su tuna su to bismillah bala
إخوانها لهؤلاء الثلاثة الآية الثالثة هي تكوين إخوة الأشقاء وإخوة الأب وإخوة الأب بما يختلفون يسقط أيضا بالأخذ من من الأبوين كما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الكريم فأيام ببني الأم ببني الأم متوارثين هنا متوارثين دون بني وهذا كله في أمر
to ya zo Allah ta gaba yake cewa wa yasqudu waladul ab kuma yan uwa wanda ake uba daya ai wanda ake uwa daya uwa daya uba daya sun fadi to su ba ga wanda suke kada yan uwa wanda ake uba daya ko mata ko maza ai al ikhwa li ab wal akhawat li ab maza yan uwa maza da ake uba daya da yan uwa mata da ake uba daya wani suke kada su da farko bi ha'ula salasa wannan uku da muka zana na ɗazu wani ya kada ɗan uwa wanda ake uwa ɗaya uwa ɗaya daman kada su an yi wahala ba ai kuma yanzu ko kenan suna kada wanda suke kada su da ɗa da uba da jika kenan wannan yadda suka kada wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya daman kada wanda ake uwa ɗaya babu wahala ai to kuma sai ƙari su ban da wani akwai ƙari na hudu kenan sai ke cewa لآيات سابقة سورة آية تجبا آية تجبا تفيه تشمل الإقوى على شقاء والإقوى لأب تاجم يوم ما شقي كيد لأب جبا لجماع العلم الإجماع المالي تولي ويكتبون أيضا هكذا اللي سنة فاضوها بيئات من الأبوين قالوا هو اللي كادس dan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya kenan yanzu aka samu ɗan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya in dai ko ɗaya ne namiji to ya kada li abbe gaba ɗayan su kenan dai abbe mutum ne suke kada su mutum hudu kenan ga wayance uku da muka zana ga ƙarin wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya shi yasa in dai an ce ga ƴan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya to shi li abi zai zama amma inda mata ne wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya inda a ce mata ne to saboda haka da 'yan uwa ne abin bisa haɗuwa domin ne domin su wannan ai za a ba su nasu faradin 'yan uwa mata in mace ɗaya ce rabi za a bata kenan rabi su zo ne abin su shigo in mace biyu ce a raba uku a ba su biyu ko da abin da ya sama kenan yanzu akwai ɗaya a cikin uku da zai rage mai abin su samu to amma inda namiji ne ko shi ɗaya ne ba za su samu ba ai kun fahimta ko yawwa lima ruya an ali radiyallahu anhu saboda wanda aka maza ga ali Allah kara masa yarda annahu qala yace cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون بين بني اللات annabi ya yi hukunci ɗan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya suna cin gado banda wanda ake uba ɗaya su ne ake ne ana wa hada kulluhu mujma'un alaihi bain al-ilmi wannan duk gaba ɗaya an yi ijma'i tsakanin malamai a mas'ala ta gado a kullum idan baka ci ba a wannan bangare to kai ma akwai bangaren da kake korarwa in anan aka kore ka kai ma akwai da za ka kore dan kar mutum a ce biya ci ba ana ji akwai damuwa illa dai dan adam kadai ka san saudiya shi dan adam abin da yake kallo abin da yake kasa me abin da yake kasa yanzu misali in ga ana hayar gado me yake me yasa akwai kenan duk dan uwan jinka duk kusancinka in baka da kosi sun da musulmi da kai amma in kana da wani abu to wannan shi ne za a riga da wannan kenan anan yanzu misali idan aka ce ga yan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ga wanda ake uba ɗaya sai ya faɗi ya mutu shi ko ya bar arziki to lokacin za su samu damuwa shi ƙiƙe sun hana su tasu saboda saboda arziki amma ina baya da ko sisi ko a kama su kama da aka ba dama a gado haka yake in an kada ka a wannan wajen to inda mutum da zai so a kada shi inda akwai wani abu ka yi so ko za a kada ka a kada ka inda babu ko sisi amma inda yake da wani abu kana kada ka yasa al'amarin gado ya kai abin mamaki wani bawan Allah iya da iyalai da matansa da yaya masu yawa ana mashi wasu bashi na kudade masu yawa shi kuma yana gaba abin da ya bari sai gidan da yake tare da shi yake da kwai kawai Allah ya kaddara wata mata ita ma da tsiyanta da kwai yanzu suka rabu da mijin a ƙarshe ƙarshen rayuwa sai aure ta suka samu diya daya ba sun samu ɗiya da ita kawai sai ta mutu bayan ta mutu ba jima ba shi ba sai mutu yanzu wannan mata da suna jigo da ta mutu kenan yana daga wajenta iya da gado ita kuma ta yan mai kudin shi tana da yan uwa wasu yawa amma yan mai kudin shi yanzu kenan miji ya shigo cikin gadon ba cikin gadon sa ka ga Allah yadda su yanzu a gadon gidan ku ko mene ne kuka mallaka duk arzikin nan shi ma iya da yancin ne magana tunda shi magana ba ta shi kuma hailo diyar shi ita ma tana da gado in gane ko diyar shi ma tana da gado na wannan sannan kuma wancan sauran diyanta dole shigo yanzu wannan gadon a ciki aka zo aka ware wani abu aka ba su da aka je aka saida duk gaba ɗaya bashi miliyoyi ka ake bashi aka biya gaba ɗaya kaji wani ba Allah kashe wa aure aure ta aka biya mashi bashi gaba ɗaya har aka rage kuɗa haka shi na al'amarin gano haka yake kada yanzu baka tsammani shi bai taɓa ya taɓa tsammanin ma zai mutu za ta mutu bar shi kuma Allah ya kaddara tsakanin wadiya bane kuma ta riga shi mutuwa laban Allah ya sayo laban zai samu abu da wannan aka biya mashi bashi yanzu wancan gidan shi kawai sai zama gado yanzu ma suke cewa to shi kenan ai ma a nan akwai wannan bangaren da eh wani biyar ba eh ai za a kawo nata a kawo nata su ma yan uwanta to da al'amarin gado haka yake in an kore ka daga nan kai ma za ka ci daga wancan bangare so da ka ce nan kalmu zai damu dan bai shiga da a wannan bangare zai shi a wannan bangare na'am
ولد ذكر ذكرا او انثى ولد ذكرا او انثى والاب والجد والجد لقوله تعالى فان كان رجل يورث كلالة من او لاخ او لاخ وله وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فقد فقد فقد الآية أنه لا يكون مع الولد ومع الوالد ولد لأن الكلالة في قول الجمهور من لا ولد له ولا والد له وقالوا بعض أهل العلم إجماع إجماع كما سبق وهذا كله يجمع عليه بين
na'am wasu uzu waladul um da kuma sai ga ƴan uwa da ummai wanda ake uwa ɗaya da su ba uwa ɗaya ba wanda kuke uwa ɗaya su kuma ga wanda ke kada su ai al-ikratu li ummi wal akhawatu li ummi ƴan uwa wanda ake uwa ɗaya da ƴan uwa mata wanda ake uwa ɗaya bi arba'atin su ma mutum hudu suke kada su bil waladi da ɗa zakaran au'unsa su matsalar su da launin mata ko ne kada su yake so da su yi rabanci da gane ko wa wala da ibn to an su ne suke shi su ne da su aishe sa kasuwa da nan wa wala da ibn da jika jika ma kada su yake zakaran au'unsa shi ma launin ko mace wal abu baba shi ma kada su ke launin ko mace wal jaddu kaka shi ma karansa yake bi qawli ta'ala saboda Allah yana cewa wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akun aw ukutun fali kulli wahidin minhum as-sudus yace idan wannan namiji da miji gado na kalala ko mace ce za a mata gado na kalala wanda ya mutu bashi da da ba shi da mahaifi walahu akun aw ukutun iya da dan uwa ko yar uwa fali kulli wahidin minhum as-sudus Allah ce kowane ɗaya za a ba su sulusi a cikin su biyu kenan ƴan wanda kake uwa ɗaya uba da in babu mai kare su kowa sulusi ne zai ci ɗan wanda ake uwa ɗaya su ba sa ci biya ko namiji dan kuma da namiji da mace su duka ɗaya ne babu mu namiji a bashi danci mace ne ɗan wanda ake uwa ɗaya saboda haka kowanne za a bashi ɗaya ne a cikin shidda kenan wa in kanu aksara min zalika in ko sun wuce mutum biyu to yanzu fa mu shura ka ofis sulusi su duka za a ɗauki ɗaya a cikin ukun dukiyar a basu je su raba kuma daidai za su raba da namiji da mace a nan babu bambanci fakatarat al-ayatu annahum la yarsuna ma al-walad sai ayat ta hukumta ba sa gado ma al-walid tare da mahaifi wal walad da da li anna al-kalala fi qawli jumhur domin kalala a gaba kana malamai gaba daya man la walid lahu wala walad wala bashi da mahaifi bashi da da وقاه بعض أهل العلم إجماعا كما سبق شيما أن مسألة ما لمسي إجماعي أكمتا وهذا كله مجمع عليه بين أهل العلم كنا دكت وعليهم معلمين سني إجماعي أكم wannan dan uwa da ummi ga waɗanda a kai tsaye za su iya su kada shi ba zai samu ba komi a gadon dan uwan sana'a
وأصول فرائض الأحياء وما بقي فهو فهو لأولى رجل له ومتفق عليه والأب أقرب من الجد من الجد وإن أحق بإدراك العلم وهذا مجمع عليه الأولين أحسن sai malam ce wani kudur jaddu shi ma kaka yana faduwa wa zai kada kaka bil abi ka san kaka kari gare shi wanda zai sa kaka ke da kari shi kaka ai uba ne wanda zai iya kada shi sai uba iya hana in ba uba ba shi matsayin uba yake duk abin da uba zai dauka kaka zai dauka in ga ya sha kayi to shi uba yake kada da ma bai kada kaka wani ko wasu kudurin jaddu bil abdi kaka yana haɗuwa in akwai uba لقوله صلى الله عليه وسلم لما نزل الشيعة أوتوا الفرائض لأهلها قبالا قالوا لما سيشي وما بقي أبن إسلام هو لأولى رجل ذكر وندك نمجي وندهي وسع متفق عليه يجب وانا حديث يمنى والأقرب والأب أقرب من الجد da uba da kaka idan ɗaya ya mutu a yi kusa uba ina shi zai ni kakan shi ne ba ni na ahi ma ahi shi shi ko shi ni na ahi shi kenan da ce ni a yi shi shi kusa to wannan hadisi ya sa kenan kaka ya faɗi in akwai uba idan uba ya fi ƙarfin kaka bai kun a haƙu bil irsi minhu sai zamanto shi ya fi cancanta ya gado a kansa wa hada mujma'un alaihi bain ahli ilmi shi ma malamai sun ijma'i shi yasa mas'ala ta gado gurare da za a zama ijma'i ne na malamai saboda abu ne wanda yake daman gado Allah ta'ala shi raba kansa da kansa kenan yasa kowa sai ka zance mujma'un alaihi bayan ahli ilmi kowace mas'ala mafi yawa da cikin wannan mas'aloli malamai sun yi ijma'in ta a cikin gado shi yasa babu yanda za a yi a raba gado a yi daidai in ba a kalli alkur'ani da sunna saboda mai saboda shi Allah ta'ala shi ne ya raba idan Allah da ya shar'anta mana ya ce idan mutum ya mutu ba a ba kowa gado dukiyar gaba ɗaya ce a ɗauka in ma ce a zuba ta a baitul mali a yi amfani da matsayin na musulmi sai da muke sani na wata domin da dukiyar da muɗin duka na Allah ne kayansa ne idan Allah ce ga yanda za a yi ba abin da za a yi sai haka nan kuma daidai ne amma Allah ta'ala cikin tausayinsa da rahmarsa sai ya raba mana a tsakaninmu kuma yin rabansa yadda ke rabansa a kullum wanda yake na daidai wanda shi ya halicci dan adam kuma shi san yadda ya kamata a yi da shi kenan ku yau zuwan nasara bai sawa alhamdulillah duk da cewar makiya Allah suka shigo garuruwanmu sun daɗe a cikin garuruwanmu nasaru sun yi ƙoƙari abubuwa da yawa sun raba mana shi na addininmu amma akwai abubuwan da ya gagare su to iya daga cikin tsarin aurenmu ya gagare su misali sadaki da yadda ake saki har da sare a koyi da kasashen namu tsari na mai aiki na musulunci yau ko koti saki ne wani take aiki na musulunci duk da sare ya so ya yi kokarin da cewar sai an bar na musulunci alman ma sai da aka kokarin ya huta daga bakwaku za ku ɗarma shi ba kuma ba ku isa ka saka ba amma Allah ya amshi kuma wannan muna wa Allah godiya domin ne domin kasashe da ya so har a yau iya hannun maƙiya Allah yadda suke so ake yi wasu ma wallahi ƙasashen musulmi ne amma dokar nan tana sarar ita ake aiki mu wa Allah godiya haka nan tsarin rabon gado bai yadda nasara bai yi ba sai an zo an raba gado daidai kuma wallahi nasara bai tsaya ba da an raba gado daidai da an raba gado daidai da yau da gobe ana tafiya sai an waye gari an ba kare gado eh tunda su ai kare na gado a kasashen su mutum zai mutu ya ce dukiyarsa gaba ɗaya ba kare shi sai a ɗauki gida a tsaya mishi gida a zuwa ajiye shi a ɗauki wanda zai rika mashi wanka yana ba shi abinci yana kula da shi kare wani hukar da sara to da mu ma wata ran sai wani ya bada kuma dole shari'a ta bashi to amma Allah ta'ala cikin hikimarsa ya sa hakan din bai kasance ba to akwai abubuwa da yawa wanda an yi kokarin cewa sai an sa su a cikin al'umma ta musulmi ana kokowa Allah bai bada dama har ya zama to yanzu da saru ma gashi dai ba su faɗa a duniya irin yadda suke faɗa a da duniya ta canza wata guguwa ne ta canza da ba wai mu bane masu ƙaramin ƙarfi a'a masu manyan ƙarfi ma duniya su ake da aka dama amma yau an waye gari masu ƙaramin ƙarfi ma su ce an ci ba a yi ko su ce musa yi yau kai ka taɓa tsammani a duniya ne yau za ta ci a ta fita ta ba ta guri ba ya tsammanin haka kuma dole ta fita to kaga kenan wannan Allah ke nuna mu cewa ya kamata a kullum muna matsayin mu na musulmi duk abin da zamu kalli addinin mu shi yasa abin da muke fata duk wani abu wanda ma an san shi cikin mu wanda ya saba wa addinin mu to Allah sa wa'annan bayin Allah su gane su hudda wannan abu da suke ko wasu abubuwan da ake tsare-tsaren aikata su ba aikata su ba inda sun ci karo da addinin muna roƙon Allah ya sa wanda za su mu jagoranci su watsa da wa'annan abubuwan shi yasa roƙonmu a kullum ta duniya wallahi tun kafin yau ba bayan ana cikin wannan hali tun a daddawa mu kullum abin da muke roƙon Allah ko a wani lokaci mu ce Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wa tabarzaka ya rabbal alamin kullum haka muke saboda haka Allah ya sa wanda za su yi jagoranci mu su yi tsoron Allah su ba da haƙƙi ya na musulunci da farko mu ma su bada namu haƙƙin abinda Allah yake so su yi kokari aikata shi domin duk wanda zai aikata abinda Allah yake so to na ɗaya tun nan duniya sai ya samu agaji a gurin Allah sai ya samu kariya a gurin Allah a gobe kiyama kuma Allah masa da shi ya bashi rahama sai ya shiga gidan aljanna to akwai abin da wuce haka saboda haka kenan muna wa Allah godiya da an yi kokari kuna tunani a shekarun baya an yi ta rikicin da sai an raba gado da mace namiji da kuma akwai tsinannu wanda su suke son a yi haka nan haka a cikin matan duk matan da kaga ta ce a raba gado a bata daidai ba ta kalli Allah ba damun tsinanniya ce ko in dai a cikin kasar musulmi a cikin Nijar take kai ko ba Nijar take tsinanniya ce ko a cikin Arnawa take tsinanniya ce bare kuma a cikin musulmi ya za a Allah ya rabu ki ce kin haka bai miki bai dan da sare yanzu bai ku sune ku ne yan waye yan wayewa kai a za ba ku ne ku ne ba za ku waye mata kai to kaga wannan duka abu ne wanda Allah ba zai yarda ba shi yasa a kullum inda zai abin da Allah bai yarda ba to ko yaushe ne sai an samu tangarda ciki to shine wannan al'amari kuke ga duniyar gashi al'amari duk ya canza wata guguwa ta tashi a duniya da ba irin wanda aka sani ba ba kenan abin da yake askawa duniya zuwa gaba kadai dole a yi gaskiya a yi keke da keke in mutum haƙƙinsa ne dole a bashi haƙƙinsa kuma mutum a bashi yancin addinin sai addininsa ba wai ba a da wai wani abin da ya gana wani addininsa da yancinsa da yake da ku a ƙasar shi wai shine zai ka ƙasar ku dole a yi abin da ake a faransa shine za a nijar abin da ake a amurka a nijar abin da ake kanada belgium da sauransu a zuwa a nijar saboda allah ya daidai mu muna musulmi yau me amfanin duniyar inda dan mu samu duniya mu rasa lahira wallahi mu tana amfani wanda wallahi su bar mu kalmashi kalmashi da dai a ce mutum ya rabu da addininsa wallahi gwanda mu rasa ran gwanda cika mu mutu da dai a ce dai mutum ya rabu da addininsa wallahi gwanda ya rasa ransa saboda haka muna wa allah godiya da yasa dama irin wa'annan abubuwa Allah bai sanya ba nan makiya Allah suka ci nasara a kansu kuma sauran abubuwan ma kan wasu ɗabi'u da suka sayo wa mutane a cikin zuciyarsu wanda sake wanda suka saba addini su ma muna so Allah ya gane da al'ummar musulmi duka watsa musu kayansu ya zama to kaɗai muna tafiya ne ƙarƙashin tarbiyya ta mu ta musulunci yanda Allah ya karantar da mu yanda manzon Allah sallam ya karantar da mu kenan ga alƙur'ani ga suna su ishe mu aiki saboda haka mu ba hanyar da alƙur'ani babu wani ci gaba da yake duka yanzu ba gashi na ba suna gwada ci gaba yanzu waɗanda mutanen su ne masu ci gaba babu zancen ci gaba tare da su baki Allah babu ci gaba tare da su me ci gaba kare bukatar su in suka faɗi wani abu duka ƙarya ce in suka ce haƙƙin ɗan adam to suna kallon duniya suke yanzu misali da sare ce haƙƙin ɗan adam amma Isra'ila tana kashe jinjiran yara amma bai taɓa ce haƙƙin ɗan adam kenan ne da mutane ne haƙƙin ɗan adam babu wani haƙƙin ɗan adam yancin mata haƙƙin ɗan adam haƙƙin yara duka wannan zancen ƙarya ne incin da ke cikin alkur'ani da sunna na haƙƙin yara da mata duk duniya ba wanda ke da wannan inci a musulunci mace tana da daraja tana da matsayi Allah ya bata so da ka duk wani wanda ya taka wannan matsayi da Allah ya bata yayin abin da ya gana ma to dama ba a musulunci yake abin da ya gana ma yayi kana a ɗauke shi don musulmi ne kaɗai ya yi abin da ya gaba mata shi kashi a ce musulunci ya sa shi yake abin a shi ke ra'ayin shi haka nan yaro yara ƙanana musulunci ya ba su nasu 'yanci a gurin yaƙi ba musulunci hana a taɓa su kenan da yara da mata duk gaba dai kowa na nashi yanci ba dai kuma mu sauran wanda ba maza wanda yake mai hankalin ka da girman ka kowa musulunci ya bashi tsere abinda Allah ya ba mu ya isa to da haka wanda Allah ya ba mu mun ba bukatar shi yanzu Allah kaɗai ya isa yana za mu tsaye ta yadda rayuwar mu gaba ɗaya na'am طب ات مجموع عليه وهذا يتو ويسقط كل جد ممن هو بمن بمن هو اقرب منه yace to kowane kaka zai iya faduwa in akwai wanda ya fi shi kusa yanzu misali a ce babu babanka dan da koyi ana dan kaka to babu uba a ce babu ubanka amma ga kakanka ga kuma kakan babanka kenan kakanin su taɗi maka biyu to in wannan mutumin ya faɗi yanzu kaka na farko shi zai ce kada kaka na biyu da saboda wancan hadisin nan kenan a nan kowane kaka zai iya faɗuwa idan aka samu wanda bi shi kusa shi ma wannan mas'ala ma na cewa haza mujma'un alaihi wannan shi ma malamai sun yi ijma'i babu sabani to ina ga shi ma babu ya kare ko sai asibai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم
Mm.
a tsari a ƙa'ida ta musulunci idan mutum ya saki matar shi saboda haka a ƙa'ida ta musulunci iya nashi matukar yara ƙanana da ba su isa aure ba ta iya tafiya da su ta zanna da su matukar ba ta yi aure ba amma ba a ce ba gidan shi a ce amma tunda suna wajenta zai kula da su tunda shi ne ubansu ya rika ba da abin da ya dace na haƙƙi na abinci da haƙƙi na sutura duk wani abin da ya dace ya bada na haƙƙi ya bada amma magana a zo a bishi gidanka a ba su ko a raba a ba su ɗan shara ba ce sai dai me sai dai in nauyin da Allah ɗora maka kai kuma baka saukewa to wannan abu ne wanda yake dole akan ga wani dole a hukunta ka akan wani laifinka dole hukuma ta rika hudda haƙƙi ana ba su haƙƙi amma ba haka ba kada ya kwace maka a ce dole wani ya zauna su ko kuma dole ta zauna in ko ba za ta iya tafiya da iya ba to ta bar maka ɗiyan ka ƙa'ida ta musulunci ka rike kayan ka amma matuƙar yara ne ƙanana a ta bismillah ta ta bismillah ta bismillah ƙwanar dare zai zuwa yau insha Allah Allah ya yi Allah ya yi Hmm. Hmm. Ya tsaya? Yau ya yi. يقول المسلم رحمه الله تعالى بات يتي بات تفيد التوقيت طول الليل تنا بعد فائدة لوكتي tsawon dare gaba daya yake ce ai iqtiran al-khabar bil mutala haduwar labarin da mutala duk tsayin tsawon dare misalin da Allah ke cewa والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يبيتون في kwana لربهم sujjada suna masu sujjada yau kaga ya bitu na bata ce kaga kenan sai aka ce sujjadan wa qiyama ai ya bitu ne da ma da ce fi'ilun nasib marfu fi'ili ne daga cikin dan uwan kana wa akwatuwa marfu wa alamatu rafi subutun nun me ruwa a ce da aka ce ya bitu na wannan nun da aka tabbatar kenan ruwa ce bi anna min al-af'al al-khamsa domin ya fa'aluna ne iya cikin af'al al-khamsa wal wawu almultahaqa bil fi'li wanda aka hada ta da fi'li ta kuma ne bi tuna damiri lamiri ne mabni bi mahalli rafi ism ba yanzu ne ism ma ism kai shine suna ko li rabbihim da yace jarun wa majrur jari da majrur kenan wanda yake sa ayo sa da kafa muta'alliqu bi sujadan yara tare da sujadan ai kenan hala kaunin sujadan sujadan da yace khabaru bata shine labarin bata mansubun wa alamatu nasbihi al-fataha alamar nasaba shine al-fataha qiyaman da yace al-wawu harfu adafi qiyaman shi kuma ismu ma'tufun ala sujadan mansub ne wasa da sama tilka Thank you.
وأن القبر إن كل رسول قالها الفرق ومسرا على قراءة قالها بإذن الله والصلاة كثير إلى حدث والخلق وعملت وفي الأسلام والسبب خبر الأداء مشروع أو نفسي على خلق الوقت قراءة كثير يدعون بالصلاة وعلامة الدور الفتاة
shi kenan sai azhar ita tafi da tauƙi tafi duha ita kuma tana ba da lokaci a cikin lokacin wallaha ai iktiran khabar bi mubtada haduwar labari da mubtada waqatan duha lokacin wallaha misal kamar da aka ce azhar fallahu manomi ya kasance kenan lokacin wallaha munkabban ko munkibban ala zira'ati mana ya gabaci nomansa kenan yana ne da noman shi kun gane ko kenan manomi kenan yana nan yana ci gaba akan nomansa kenan ya fi kufa shi ne ma'ana mulkin bai kenan na akan nomansa a ga ya fi irin nasa shi ma fi'ili ne mai shafewa alfallahu da ce iso a ga marfu'un wa alamatu rafi a damma shi ma gashi na damma ce munkabban khabaru adha mansub labarin adha ne jiwa mai sali sama وعلامة نسبه شيء ما جنا الفتح على حرف جر زراعتي اسم مجرور أمر جر بألا دألا كنا تشيد على جر ومجرور وعلامة جره الكسرة نعم نعم
Thank you. ما يزال الصلاة للمؤمن والمؤمنات في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه ما حقيقته.
kai ma zala tubiru istimrar yana ba da fa'idar ci gaba ai istimraru ma'anar khabar ci gaban ma'anar labarin bin nisba ne alaƙatihi bin mutala saboda ɓangaren alaƙashi da mutala misulu la ya zalu tsogatu muhaddadin ya ce kenan masu shishigi ba su bushe ba ana tsoratar da su wa ƙaunuhu sallallahu alaihi wasallam bai na nan zai cewa ma ya zalu bala'u ka gani ko للمؤمن والمؤمنة في نفس ولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه قضية سو ذلك kenan bala'i bai gushe ba ga mumini da mumina mai akan kansa ko ƴaƴansa ko zuciyarsa har ya gamu da Allah lokacin da zai gamu da Allah bashi da kurakure ko dai Allah masa gafara sai mu damu tashi ma dama yau